نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا إلا بها واليوم الآخر هو اليوم القيامة وهو يوم الحساب هو يوم الذي يبعث الله الناس فيه من قبورهم ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها في حياتهم الدنيا ومن الإيمان باليوم الآخر يا عباد الله الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان وهو من أمور الآخرة التي نؤمن بها كما جاءت ولا نبحث عن كيفيتها إلا على ضوء ما ورد من النصوص والحكمة من والحكمة في وزن الأعمال هو ظهور كمال أجل الله وإظهار مقادير الأعمال والحسنات والسيئات ليكون الجزاء بحسب ذلك قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومع ذلك أن من رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجحون من النار المستحقون لدخول الجنة ومن ثقلت سيئاته عنها على حسناته فأولئك قد خافوا وصاروا في النار ماكثون خالدون وما دام الأمر كذلك يا عباد الله فلا بد لنا أن نعلم شيئا عن ذلكم الميزان الدقيق أو ما يتعلق به وما الذي يوزن والذي لا يوزن من الأعمال وما هي أثقل الحسنات في الميزان أيها الإخوة المسلمون يتعلق يتعلق بالميزان خمسة أمور أولها أن الحسنة بعشرة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا من سعة الرحمة من سعة رحمة الله لعباده حيث فتح لهم من أبواب الخير ما يتمكنون من بذل الأسباب التي ترجه بها حسناتهم على سيئاتهم فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفا إلى أضعاف كثيرة وأما سيئة فجزاؤها مثلها وكذلك من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة وإن لم يعملها ومن هم بسيئة لم تكتب فإن تركها لله كتبت له حسنة وكذلك شرع الله لعباده أعمالا قليلة وحسناتها كثيرة وأخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات وعجب من ذا من هذا كله أن من تاب من ذنوبه مهما عظمت توبة نصوحا صادقة وعمل صالحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات فما فماذا الذي تريد فما الذي تريد يا عبد الله بعد ذلك بعد ذلك الرحمة من الله عز وجل وما هو قدرك إذا رجعت سيئات إذا رجعت سيئاتك على حسناتك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ولا يهلك على الله إلا الخالق الأمر الثاني أنه ليس كل حسنة يأتي بها الأب توضع في الميزان تودر في الميزان وإنما الحسنة التي تودر في الميزان مقابل السيئة هي الحسنة المقبولة فيجب على المؤمن أن يعلم أن يعلم ذلك جيدا كي لا يغتر ويعجب عن عملي فيقول أنا صليت كذا وكذا وصمت كذا وكذا وهجرت وتصدقت وقرأت القرآن وغير ذلك من الأعمال فإن العبد قد يعمل عملا كثيرا ولا يقبل منه إلا قليل فالحسنة المقبولة يا عباد الله هي التي يتحقق بها شرطان وهما الإخلاص لله عز وجل والثاني وموافقة العمل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يكون فاعل هذه الحسنة مؤمنا لأن الإسلام شرط أساس في كل العمل وأما الأمر الثالث فهو حقوق العباد ألا يدركها الأب ولا يهملها وقد تكون سببا لذهاب الحسنات التي جمعها العبد في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار الأمر الرابع أيها المسلمون فإن أعظم الحسنات عند الله هي حسنة التوحيد وأثقل الحسنة في ميزان الحق هي شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي مفتاح الحسنات الأخرى فإذا وجدت في الميزان سمها للحسنات الأخرى وإذا لم توجد ردت بقية الحسنات حتى لو بلغت أمثال الجبال وإذا كملت هذه الحسنة في قلب فقد تطمع فقد تطيش بجميع ما يقابلها من سجلات السيئات التي دون الشرك فالأمر الخامس يا عباد الله من أمور الخمسة المتعلقة بالميزان أن يوم القيامة هو أن أعظم سيئات وأكبرها هي سيئة الشرك والشرك يا عباد الله هو أن يجعل الله ندا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته والعمل الصالح لا يكون صالحا على الحقيقة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك فكما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها وإذا دخل في الصلاة أبطلها كذلك الشرك والعياذ بالله وهذا مما يدل على أن الشرك لا ينفع معه الحسنات مهما كثرت ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويكره ويقرئ الضيف ويفك العاني ويرسم الجوار وأثرت عليه كثيرا وهل نفعه ذلك؟ لا والله فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رواه مسلم والمراد بالخطيئة هنا هي الشرك لأنه مات كافرا ويلحق بالشرك كل ناقد من نواقد الإسلام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إخوة مسلمين الله سبحانه وتعالى يا أهل الشام يا كان يرى يوم أن الدنيا جربتها sannan ba da jarabta bayan wannan jarabta mutuwa bayan mutuwa shine tashi ranar kiyama dole mu yi imani da abin da ke sa da ranar kiyama la mahalata akwai ranar da za ta isko mu wadda ake ce mata ranar kiyama ranar lissahi wa ya sanar sheka mecece ranar lissahin wannan rana ce wadda za a tattaro bayi gabaki daya a zo a auna musu ma'auni a bisa ma'auni wanne ma'auni na Allah subhanahu wa ta'ala ma'auni na adalci me yasa Allah ya sa ma'auni wannan yana tabbatar mu da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah yake ce mana a cikin alkur'ani faman taqulat mawazinu wanda ma'auni shi yayi nauyi wa ulaika humul muflihun a wannan rana sune masu samun rabo na gaske wa man khaffat mawazinu wanda ma'auni shi kuma ya saraya ya zama mai sauki fa ulaika alladhina khasiru anfusahum sune wanda suka tsata rayuwarsu rayuwarsu ta zamanto asara a duniya fi jahannama khalidun za su dawoma hal abadul abada a cikin jahannama ya ƴan uwa musulmi da yake dole ne mun tabbatar da ma'auni ma'auni na Allah dole mu bincika mu ga menene za a dora a bisa ma'aunin wannan menene ba a dora ba a bisa ma'aunin wannan menene yake da nauyi a bisa ma'aunin wannan menene an dora shi baya da nauyi a bisa wannan ma'auni ma'auni ne ba irin ma'auni ba namu ma'auni ne yana da abun awo da guri guda biyu gurin da ya sama gurin da ya kasa babu abin da za mu bincika a kan shi yaya ma'aunin yake sai da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana yadda ma'aunin nan wannan yake a sha'anin ma'auni na ranar kiyama shine mizan akwai abubuwa guda biyar wanda dole ne mu san su abubuwa guda biyar wanda dole ne mu san su a dangane da zancen ma'auni na ranar kiyama abu na farko mu san cewa duk ibadar da bawa yayi ta kirki duk ibada guda Allah zai lumka mai ita da ashara hasanatu lumki goma kuma Allah ya lullunka ma wanda ya ga dama zuwa ɗari bakwai Allah ya lullunka ma wanda ya ga dama zuwa tukunne tukunne domin duk ibada da kake yi ya kasance kun yi ibada tare da jama'a to ladan ku ba ɗaya bane ba sallah da za a yi gaba ɗaya ladan ku ba ɗaya bane ba sai daga cikin ku cikin mamu a samu mutum guda wanda ya yi kowa lada me yasa haka saboda nutsuwar shi a cikin sallah da tuntunin ubangiji da jin ayoyin da ake karantawa da komawar shi ga Allah da kukan da yake a cikin sallah don tsoron Allah du'a'ul musalli muktafiwa kukan Allah mai tsoron Allah a cikin sallah abu mu kafara ne ibada mu ba ɗaya bace ba kowa yana da daidai tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha nasibuki inda kabe gurgudan wahalarki gurgudan ladai za ka ku zo ku yi azumi tare da mutum amma ladan da ka samu ya ji nashi ko kuma shi ladan da ya samu ya yi naka Allah yake lullunkawa ya ba wanda ya ga dama yanda ya ga dama saboda haka ya kai kuma musulmi babban abin da za ka sani a cikin ma'amuli duk aikin da kai lullunka ma ake yi goma da ɗari bakwai da abin da ya ga dama kuma gwargwadon imanin gwargwadon komawa ga Allah da subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana lullunka maka idan kai ni za ka yi wani zunubi sai tsoron Allah ka ya sa ba kai ba wannan zunubin sai Allah ya sa a rubuta maka lada guda idan kai niyya za ka yi aikin kirki kuma ba ka yi shi ba sai Allah ya sa a sa ma lada guda ya ishe mu abin al'ajali zunubi ne za ka rayu da shi ka yi aiki mugan aiki sai ka tuba tuba na kirki ka koma ga Allah komawa ta kirki ka yi nadama ga Allah dukkan zunubin wannan sai Allah ya sa ya koma lada wallahi Allah yana son Allah yana son mu shiga aljanna zunubi ne kai saba ma Allah ne kai amma da sababin tuba da sababin komawa ka ga Allah kulliyar gabakin ka daya wannan zunubi sai Allah ya maida shi lada gabaki daya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yuhliku alallahi illa alhalik ai babu wanda zai halaka a gurin Allah sai Allah ne domin an baka dukkan fursa an baka dukkan kawa take tsere da kanka niyya ce za ka yi za ka yi abin kirki tuni a gurin Allah a rubuta maka lada da kai daga gurin ubangiji wanda kamu da mutum ne kama tuni an ba su ladan su cikakke saboda niyyar su da suka yi aikin da za su yi a Allah an cika musu ladan su abu na biyu wanda kowa ya kamata ya san shi a ɗan uwa musulmi ka san annahu laysa kullu alhasanat yu'ti biha al-abduda ba kowane abin kirki ba da ka kawo ba kowane aiki ba afuwar da ka kawo gurin Allah ake ɗora maka shi a ma'auni dan kan mutum ya rudu ya ce ni na yi ta salloli na yi ta azumi na yi zakka na yi kaza na je hajji so diwa na yi kaza na yi kaza kada ka rudu da wannan ayyuka ba dukkan aiki ba in ka kawo gurin Allah Allah yake auna maka shi ya kai wuce wani aiki ne Allah zai auna ma sai aikin da ya cika sharaɗi guda biyu sharaɗin nan su ne na farko ya kasance ka yi aikin ingantacce don Allah ka yi shi daga zuciyarka zuwa Allah babu riya ciki babu nuna ma wani isa da kwaboro da jiji da kai da nuna ilimi sai kai da nuna sai kai kaza sai kai ka sani dukkan wannan yi shiga aikin da ya lalace Allah baya son aikin da ake mai ka nuna ka tsotsana a cikin zuciyarka wani ya gani dan ya ba ma وما لأحد عندهم من نعمة تجزى الله يتمي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى babu wani mahalukin da yake da wata ni'ima da kake neman ya gode ma da kake nuna mai wannan aikin da kake yi kayi ne dan neman yarda Allah ubangiji irin wannan masu yin wannan ibadai sai Allah ya ce wala sawfa ya san za a yarda da aikin shar'i na farko shar'i na biyu sai yayi muwafaqa bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai yayi daidai aikin wannan sai ta hanyar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam baka tashi ka kirkiro abin ka dinga yi ka ce Allah ya karba a a tun Allah ya yanke maka hanzari Allah ya baka irin ibada da yake so a rubuce shi ne alqur'ani ya baka irin ibada da yake so a aikace shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga a rubuce ga a aikace sauran ka aikawa amma a sani a duka wannan ayyuka sai musulmi wa shine na uku sai musulmi ake karba aikin shi saboda shi ne asasin da musulmi ake aikin shi ikhlasi ya yi ta koyarwa annabi muhammadu musulmi amma wanda yake ba musulmi duk aikin da ya aikin shi banza ne kenan ya kamata kan mutum ya rudu da yawan ayyukan shi a ya rudu da wani aiki ne ya yi kyawo ya kamanta kama wata allah zai kama abu na uku shine hukukul ibada ya uwa musulmi haƙƙi na bayi haƙƙi na bayan Allah wasu bayan Allah da suka biyo ka haƙƙin su kowace irin haƙƙi ne so jiya mutane suka manta da wannan domin kuma shi yana daga cikin abubuwan da yake warga zama aikin da kai kai ta sallah kai ta azumi kai zakka kai komi ka ce haji so kaza amma ka zaji wancan ka maru wancan ka ci dukiyar wancan ka yi da wancan ka kulla mai sharri wannan abubuwan naka duk yana ko a bashi kaga haƙƙin bayi babban abu ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana innal muflisa min ummati kaga muflis matsiyaci wanda za a kwace ma kaya kamun ga a cikin al'ummata shine man ya ati yawmal qiyamati bi salati zai zo ranar kiyama da salloli ya nutsu a cikin sallar shi wataƙila ma shine a sahun gaba domin sahun gaba yana da muhimmanci a sallah annabi yake cewa da kun san abin da yake cikin sahun gaba kuma kuka zo sallah tare da har sai kun yi ƙuri'a da na samu wanda zai samu sahun gaba mafi alkhairin safuffuka na sallah na maza shine sahun gaba mafi sharrin safuffuka na maza a cikin sallah shine sahun karshe mafi alkhairin safuffuka na sallah in ji annabi na mata mafi alkhairi shine sahun karshe mafi sharrin sahu na mata shine sahun gaba na mata wanda yake kaf da na mata kun ga yadda tsarin yake sannan kuma an tashi sallah an ce a gyara sahu to kowa duk ko da ka ci gaba ka ƙara ma kanka daraja yawa da a shiga sallah daga ga wuri nan a gaba wani sai ya sahun shi shi kadai wanda ya rage ma kai shi sallah mutumin sai ya sallah ya yi nafilfiloni ya yi komi da komi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so wasu yamin kuma ya zo da azumi ga ramadan nan ya gabato gare mu duk ramadan bai taɓa huce shi ba sannan kuma azumi na nafilfiloni yawa yayi azumi na sunna yawa yayi ya zo da shi wata katin ya ba da zakar dukiyar shi amma ina sai annabi ya ce wai ake kashe zama hada zai zo ya zazzagi wancan bai mai bako ne wa kazafa hada ya ma wancan kazafi ya kulla mai sharri ya yaya ta shi a ƙarya bai mai bako ne wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan bai biya shi ba wa safaka dama hada ya zubda jinin wancan bai mai bako ne wa zaraba hada ya buji wannan ya buji wancan duk su mai bako ne annabi ya ce ne fayyuka hada min hasanati wa hada min hasanati a dinga ɗauko ladan da kai ana ɗora ma ana ba wa kanka kaza ana ɗaukowa ana ba su ana biyan alƙalin Allah ne mizani ne aka ɗora saboda adalcin Allah a dinga ɗauko ladan duk aikin da kai ana ba su domin a biya su abin da ka zalunce su annabi ya ce har sai in ladan na kaf ya ƙare kuma ga sauran mutanen da ka zalunta a duniya ba su ƙare ba sai a dinga ɗauko zunubinsu ana ɗora maka a dinga ɗauko zunubinsu ana ɗora maka za ka wayi gari a ma'auninka ba ka da komi sai wuta sai sai sai zunubi sai annabi ya ce a yi wuta da shi ka sha wahala a banza saboda haƙƙin mutane da yake kanka mu kushi haƙƙunan mutane abu na hudu ya ƴan uwa musulmi ya kamata mu sani babban abu babban abu a bisa ma'auni wanda yake yayi komi nauyi yayi komi nauyi a bisa ma'aunin ka ranar kiyama ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka faɗe ta daga zuciyarka harshen ka ya faɗi zuciyarka ta yarda duk abubuwan ka ta aikata duk abin da suke warware ta guda goma mun yi bayanin su a nan ka nisanci su duk abin da suke warware la ilaha illallah domin ita la ilaha illallah ita ce ta fi komi nauyi a bisa ma'auni har annabi ya ce wanda karshen kalmar shi a ranar kiyama gurin mutuwar shi ya ce la ilaha illallah annabi mai garafin shiga aljanna wanda karshen magana shi la ilaha illallah hadisai da yawa sun zo akan la ilaha illallah annabi musa ya ce ya Allah ka bani wata kalma in dinga roƙon ka ita wanda baka ba ba kowa Allah ya ce mai Musa ka dinga cewa la ilaha illallah annabi Musa ce Allah kuma wadin wannan yake yace Musa da za a ɗora duniya da abin da ke cikin ta a kafi a sikeli a ɗora la ilaha illallah ta ɗaya a sikeli da la ilaha illallah ta rinjaye duniya da abin da ke cikin ta saboda haka ka faɗi ta da hancinka zuciyarka ka yarda a jikinka ya aikata ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah abu na gaba na biyar na ƙarshe ya ‘yan uwa musulmi shine ka san abin da daga ya zo in aka ɗora shi a ma'auni ya warga da dukkan aikin da ka yi shi ɗaya ita la ilaha illallah daga an ganta za a saurin sauran ayyuka in ba a ganta ba a saurin sauran ayyuka shi kuma wannan ana ganin shi a cikin ayyukanka ya warga da su gaba ɗaya gaba ɗaya babu damar shiga sai wuta menene shine ashirku billah kuma ta Allah da babu abin da Allah ya yi hari a kai shi Allah ya yi rantsuwa yace yake ce ma annabin shi fa sallallahu alaihi wa sallam la in asharakta la yahbatanna amalu Allah ya rantse la'ul qasam wallahi Allah ya rantse da Allah da kanshi in ka kuskura kai shirka ya kai Muhammad ayyukan ka gaba ɗaya za su lalace to wannan annabi ya tsaya mu balle kai ta gaje ga lokacin da kake balle mu ta gaje ga san da yadda za mu annabi ne Allah yake jan kunne shi yake cewa ya kuskura yayi shirka aikin shi ya lalace Allah baya son shirka anan kenan dole ka yi karatu ka nemi menene shirka ka san shirka ka ne tsanci shirka ya Allah ka kiyaye shi da yin shirka akan abin da muka sani ya Allah ka gafarta mana akan abin da bamu sani ba wannan abubuwa guda biyar ya ɗan kwa musulmi dole ne musulmi ya san su akan mizani akan ma'aunin shi domin ya je ya samu falali ya samu najami ya samu aljannar Allah هذا وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه قال تعالى ان الله وملائكته ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا وقال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وول علينا خيارنا واكفنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم سجل موازيننا واجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك وآباءنا وأمهاتنا وجميع من له حق علينا يا رب العالمين يا مجيد أجدنا يا مجيد أجدنا يا مجيد أجدنا اللهم أجد قلوبنا بالإيمان وأجد بلادنا بالأمطار عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون